أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي كسند باينا أني تيواني أنا الغفور نيني ميغافرا غمومني الرحيم بهم ميجن كنسو وأن عذابي للعصاة كما كسند سوء عذابا تاغا مبنتا وصابونا هو العذاب شيء عذاب الأليم رددي كلما ذكر كلما ذكر وعدا كل الله أمبتي القولين رحمة أردفه زي قام مشي بوعيد لنركن عذابا ليكون المؤمن دم مؤمني يزم خائفا راجيا أبدا يزم يجنس الله kuma ya zama mai kaunar rahama Allah ko da yaushe kala ya ce na bin ibadi ka sanar da bayina anni cewa ni anal gafuru ni ne mai gafara arrahim kuma mai rahama wa anna azabi kuma ka sanar da su cewa azaba ta huwa azabul alim shine azaba mai raɗaɗi kaga biyu kenan rahama da gafara kuma da azaba har mai radadi walakin sai dai akadar rahmata ashadda min al'azab ya karfafa rahama mafi tsanancin karfafawa bisa ga azaba haythu wasafa nafsahu bil maghfirati war rahma sanda Allah sifanta kanshi da gafara da rahama yace ana al-ghafurur rahim wa azafa al-azaba ilayhi amma sai bai sifanta kai ne da azaba ba kawai dai sai ya raba azaba zuwa ga kan shi yace wa anna azabi huwa al'azabul alim azaba ta ita ce azaba bai radadi lam yaqul ana almu'adhibul mu'lim bai ce ni ne mai yin azaba ba ni ne mai sa radadi ga azaba ta a'a sai dai yace azaba ta kama kala kamar yadda yace man khashiyar rahmana kaga ar-rahmanu suna ne sifa ta Allah subhanahu wata'ala ba ya ce rahama ta ba shi kan shi ne arrahmanu to bai ce maka ne almu'azzimu ba bai ce maka ne haka nan ba to ashe rahama ta fi yawa ta fi ƙarfi bisa ga azaba ya ce kuma rahama ta da yadda ta sun riga hushina da azaba ta Allah dukanmu rahama ce tsabar ta kai muna yan kaga abin da ba haka ba to mu muka ja kanmu kullama zakara wa'adan zakara wa'idan ko sai ambaci alƙawarin rahama zai kuma ambaci narkon azaba li yakun mumin yadiru bi janahaini al khawfi war raja'i dai ya zama mumini na tashi kamar tsuntsu da fiffike biyu fiffiken dama tsoron a fiffiken dama raja'i kaunar rahama Allah fiffiken hagu tsoron azaba Allah haza fi haƙƙil awam to cewa a yi abu tsakaninka da Allah tsoro ne da kwaɗai to wannan ami ne amma ami ya yi ƙoƙari tun har ya sani ya yi kwaɗan abin da ga Allah ya ji tsoron azaba Allah amma bai kamata ka mai da Allah ya ciji ba ko kuma ka mai da shi kawai kwaɗai don babu kwaɗan ba za ka je ba amma to har dai in kai kana ami ka sa akwai Allah shi karama kuma yana da azaba ka tsorace shi ai sai a yaba maka yace hadha fi haqqil awam amma fi haqqil khawas amma a haƙƙin keɓantaccen bayan Allah wanda yake sun wuce su bauta ma Allah wai dan kwaɗai ko kuma dan tsoro fa yubaddilu khawfahum bil qabdi wa raja'ahum bil basdi Allah na shingida yana canza tsoronsu da qabdu shine damƙe basdi idan mutum na da jin daɗi tsakanin shi da Allah to sai wani abu ya zo wanda kuma zai takura zuciya ce to wannan shine khawfu da kuma raja'i raja'i shi kuma aka canza da albasu basbi shimfiɗawa tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala wanda yake za ka ji cewa baka tunanin kowa sai Allah kuma ka ji wani daɗi na ɗebe kewarka da Allah subhanahu wata'ala kuma duk wanda zai shiga tsakaninka da wannan to sai ka ji baka jin daɗi ko menene alfarku abinda bambancin amawa da khasawa ga waɗannan bambancin haufu da ƙabdu bambancin raja'u da basdu ya ce alhaufu lima yustaqbalu wa raja'u lima yustaqbal shi alhaufu tsoron abun da zai zo nan gaba kada ya zo ba da kake so ba shine alhaufu ko ya zo ba da kazzata ba to kai adda an jima din sannan yanzu kai ka shirya ta ɗazun shirin ka ne domin an naka tsaya salo ka koya ma Allah dubara kenan da wace dubara kace shi kai da yaka arraja kauna ita ma libayu sakabal abinda zai zo kana fatan ya zo yadda kake so ko ko ya zo kaza to kayan ayyuka wanda salo kai ma Allah ya yi ka wanda salo kai ma Allah ya yi ka musulmi wanda salo kai ma Allah ya bari har kai ibada da kai wanda salo kai ma Allah adadi nawa kai ya karbi ibadarka duk dai ba dai ya ce kai ba kana yi to sannan abun da ci na arzikin Allah tun da ka shigo duniya ce maka ya kare ko ko wani abu kai Allah ta tallan maka shi to tun da bai kasa da kai ba tun da kake to za a kai tsammanin Allah zai kasa da kai ya ce bawa na kakka ji tsoron talauci muddin akwai arziki cikin taskata ni ko taskata ba ta zamowa babu arziki cikinta to kaga wanda bawa Allah sufi ya tsaya tsoron nan gaba da raja'in nan gaba to ya koma baya bai tsalki ba kenan dan bai rabu da halitta ba wal khawasu ke bantaccin bayan Allah sufaye la yaltafitu lil mustaqbalin wala madin su sufaye ba su waiwayawa ga abin da zai zo wanda bai zo ba da wanda ya wuce ya riga ya wuce ba ruwansu hukumuhum hukumu waqtihim hukuncin su hukuncin lokacin su suna cewa a sufiyu ibn waqtihi shi sufi dan lokacin shi ne abinda duk lokacin shi yake ciki to zai ba da haƙƙin wannan lokacin in ni'ima ce zai ba da haƙƙinta na godiya in kishe wannan zai ba da haƙƙinta na yin haƙuri da sauransu idza ara shay'un idan wani abu ya zo ya hamiluhum alal qabdi wanda zai dora su akan qabdu in ƙabazu li hukumin lokaci sai su yankwane saboda hukuncin lokacin kamar irin sai na abubakar kaga in ciwo ya zo to shi za a yi ta yi in ka ba shi magani ce to ai lahiya ba ƙare ma Allah ta yi ba ciwon da ya kaso a yi za ka shi za a yi ta yi to haka koma mine ne su bi ba ka jana Allah ya sauwake to Allah ya sauwake Allah ya sauwake Allah ya maka da haka so kai abbawa ko shi abbawa kai abbawa to ubangijinka haka ya kaso ka zama shi kenan a ta zama to shi ne yadda da hukuncin lokaci kamar da aka ce abu muhammad da ya zo neman risala sai iske ya iske ita ɗiya shi abu muhammad ne ko shi ne shehu mai risala ya zo abu zai ne ya zo wuri ne to sai iske yarin abu maharas to sai ɗiya shi abu muhammad ta hito gurguwa tana da rahe kuma ga ta kyakkyawa kuma ta girma sai shi abu haruzu ya ce haka na makalla ya wannan ya ce ito haka dai ka gani haka Allah ya ta ciki ta shi tahiya sai ku ta miƙe ta kama tahiya aka yi ta buki da jin daɗi ya gama faɗa abin da ya kawo shi ya raka shi da ya dawo sai ce ah to in Allah zai mana abin da yaka so mu ce ba mu yadda ba kenan ba mu a bayan Allah ba shi an ba mu ke kuma da kike sai zu ta zuba kenan ta koma ta ke ce to haka Allah ka son ganin ki to shine duk lokacin da ake to shi shi addaidai ba wai shi da ya kaso ba don haka idan wani abu ya zo wanda zai tura su akan kabdu to za su miƙa wuya ga kabdu ɗin don hukuncin wannan lokaci awin basadu da hukumin wakati yan kuma lokacin in bisaɗi ya zo na basdu to kuma za a sakata a wala kamar ba shi ba ne na jiya wanda ka jin tsoron inuwa te yau zai sakata ya wala saboda basdu ya zo mishi wai za tara ila martabati khawasil khawas to in suka ci gaba suka kai martabar keɓantaccin keɓantaccin bayan Allah to sun wuce kuma arraja'u wal khawfu a'a yubadilu arraja wal khawf bil unsi wal haiba sai a canza musu raja'u ya koma al unsu billah wal khawfu a canza shi da al haibatu min Allah kaga shi mai khawfu tsoron wani abu nan duniya ya zo ba da yake so ba ko ko tsoron azaba ta Allah shi ko haiba kwarjini ne kawai Allah kawai da bai rabuwa da zuciyarsu to cikin tsoro suke da kwarjini ba na azaba ba a'a in ma azaba Allah ka so a sa su a sa su ba komi amma dai a ce Allah na cikin kabdu to shi ajin tsoronsu akwai wanda yake bai iya tada kai ya dibi saba sam saboda tawazu'i da cewa in ya tada kai kamar shi wani abu ne kenan ko kuma wanda yake bai cewa Allahu sai ya kimtsa saboda kai kana zuwa babanka ana ce mishi tanko kai tanko kai babanka ne baka fara to ya za ka dinga kiran sunan Allah mahallicin ka dan dai baka da kunya Allah Allah da haka shi bai cewa Allahu sai ya kimtsa ya natsu sai dai ce hu hu hu hu hu hu saboda ai hu shi a sunan kaga in ka cire alif ya zama lillahi in ka cire lam ya zama ilahu to amma in ka cire hu babu sunan Allah daga hu hu hu sai ya gamu da wani salamu alaikum ya ce hu aka na makalla ya ce hu hu hu ya ce mi haka nuni da hu ya ce hu hu hu ya ce ko kana nuni allahu sai ya faɗi ya suma saboda ya ji an kira allah ba ladabi kawai ka ce allahu sai ya suma saboda bai kimtsa ba amma kai ka kama wallahi tallahi billahi lazi kuma ka san ƙarya kai ko wasa yake ba a kiran sunan Allah da wasa haka sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai kamin ka sun ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai wuri ya kure ko cikin sahabbai ana magana sai baki ne ko ce wata sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai wuta ta doke mai sai ya tsaye kamar ya suma can sai jibi ya kare mai sai ce haka za au mislu haka za au shehun ka haza suna manzo Allah sallallahu alaihi ya wuce la taj'alu du'a fi bainakum kada ba'dukum ba'da ha kawai ka katsa sunan manzo Allah sai ga zai suma saboda kuma shine kala alaihi salatu wassalam kala sallallahu alaihi kai ka san kowa ne ne ba sai an kira sunan ba kuma na ƙara jaddadawa masu zikiri masu kiran suna karar haka nan da ƙarhi da Allah a ɗan canza wani zikiri ko a rage yin wannan da yawa akwai bukata girmamawa dole wato aziru wato waƙiru dole ku ji nauyin maza Allah su har da sunan ku ji nauyi ne ko masu sa maɗiyansu suna annabi sallallahu su ma su ji tsoron Allah akwai wata Allah saka mata da alkhairi na ta gidansu tana ɗan ɗa Muhammad sai ta ce kai mamman sai ni ce kai za ka bata da su ce wallahi ina jin kuya in kira sunan in bace shi ko bai jin magana za ka nan mai sai mamman to shi ko in kace mishi mamman hada kuka yana ran karamin yaro za ka rana masallaci baba ka ji ce mani mamman saboda ya ji asalin abun girmama wancan sunan mai babban suna kuma wasu mata ka suka ce kai mai babban suna dole ka ji mai babban suna to suna annabi gare sallallahu alaihi wasallam sai a kula ba mu barin haɗi har aji ko ko wasu su jiya ko ko mu sauke nauyin dai an haɗi ya tajallal haƙo bil jamal su khasatul khasati ubangiji zai tajalli gare su da jamala fa ya ta'anna su sai su samu ɗiba kewa ga zuciyarsu aw ya tajalla bil jalal ko ko ya tajalli da jalala fata fihim haibatun sai kwarjini a ku cikin su irin shine idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga hadari an ce bai ƙara murmushi sai an yi ruwa an ɗauke ce to ba azaba ba ce ce mu shu'aib ai haka an kai musu aka sa musu zafi matsananci sai aka koma bayan gari aka sha ta hadari karkashin shi AC ne mai tsananin daɗi sai da sun ka tattara gaba ɗai kwansu da kwarkwata da dabbobi da komi sai azaba ta sauka ta halaka su gabaki ɗaya to suna nan kan haka wa iza kamulu to in sun samu kamala لا يشاهدون جمالا ولا جلالا بل كمالا مطلقا الله أكبر idan suka samu kamala to ba kuma su koma ganin jamala ko jalala saboda suna cewa kullu ma si walla fa huwa ghairullah duk abin da ba Allah ba to ba Allah bane in ka tsaya jamala jalala hayyo kana da hijabi tsakaninka da Allah za su ga kamala kawai mutulakan sai wuce Allahu akbar shine ma'ana Allahu akbar duk abin da ya zo maka to Allahu akbaru minhu ci gaba duk abin da kenan Allahu akbaru minhu wa nabihum an dhayfi ibrahim إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالدين ونبئهم كما كبا متاننك labari an daifi Ibrahim ka ba su bayanin baƙin annabi Ibrahim daif yana yiwa ga mutum guda ko biyu ko jam'i daif baƙin annabi Ibrahim وهم ملائكة سو ملائكون اثنا عشر أو عشر أو ثلاثة ملائكون كو شابيو كو غوما كو كو سو أكني كو سو نوديني منهم جبريل جبريل ناشكنسو ليسوا بضيف سو بابا كيباني ملائكة ملائكوني أما سنزو da suran mutane kuma annabi ibrahimu bai san su ba da haka ya ɗauke su baki kuma da ma shi shi mai tattaron baƙi ne ko da yaushe tattaro su ko wace kohon gari akwai mutane suna lallashin baƙi su zo don su huta su samu guzuri su samu tufafi da abinci da sauransu da haka iya maraba da su walakin mala'ikatun mala'iku ne walakin ibrahim zannahum daifan wasammahum daifan amma shi annabi ibrahim ya zace su baƙi ne suka zo kan al'ada da aka ya ce musu baƙi wasaddaƙallahu ƙaunar ibrahim shi ko allah sai ya gaskata zancen annabi ibrahim daga nan duk inda zai magana sai daifa ibrahim daifa ibrahim fasammahum daifan ila akhirid dahri allah ya dunga ce musu baƙi ya dunga ce musu baƙi har zuwa ƙarshen zamani haza daif ibrahim al-mukrami wannan sune baƙin annabi ibrahim abin girmamawa وقد ذكروا حديثا مسلسلا للضيافة على الأسودين الماء والتمر بسند المتصل malaman hadisi ko kuma malaman shari'a sun ambata hadisi musalsali na magana garar baki da girmama su shi ba ko ba wai abincin da zaka bashi ba bahaushe ce shin hida huska ta fi shin hida tabarma ka ba kai mishi maraba tukun ya zama tsoro ya kawo mishi ya samu aminci da zuwa a gwada mishi wurin gewaya wakili ya zo mace sannan a kawo mishi ruwa ya sha kuma a yi kokari a kawo abinci sannan a nuna mishi masauki ko ko da maraba ɗan an kawo mishi maraba to ko da masaukin bai shiru ba a gwada mishi da wurin gewaya wa tukun dan wani da wuya ya ce ina toilet da zuwan ka toilet shi ne wani ya ce in ka zo gari to tun tashan mota bai ɗi toilet ka gewaya sannan bai ɗi inda aka sai da abinci ka ci abinci to shi kenan sai ka ce wurin masaukinka ba baƙin rai ba ganin an wulakanta ka in ka zo ba a shirya ba ka ga daura da zuwa ka ce ina magewayi abu ya zama abun kunya ko kuma ka dunga ganin ina abinci ko baka taɓa ka ce an hana maka abinci a samu wurin abinci ka ci abinci ka koshi ka gewaya to ka zo masaukinka an samu hadisi musalsali kan magana diyafa akan abubuwa guda biyu wanda ba a cika damuwa da su ba da aka ce musu aswadaini ruwa da dabino ba ko ya zo ka ba shi ruwa ka ba shi dabino shikenan ko da diyafa ce aka kira aka ci dabino aka sha ruwa shikenan bukata ta biya a nan bil munasaba maulidi da aka yi ta tayi maulidai da sauransu sai kaga saboda son a tara kayan da za a sayo mutane kaji da lemu sai a kai har watan ya wuce har kusan ramadan mutane sun gaji amma ku kuma kun yi shekara kuna tattara kuɗin sayan kaji da lemu da sauransu lokaci ya ƙure ku zo a matsa ma jama'a hawara maulidi sai an zo an kira wani an tasa shi gaba kamata a gane cewa shi maulidi ba wai kajin nan da abincin nan da lemu shi an muhimmi ba a'a sadaka ce tana da muhimmanci amma a taron saboda girma annabi sallallahu alaihi wasallam shi an maulidi a taro don girmama shi a karanta wani abu na sira da kuma salati gare shi da qur'ani a yi mutane tambihi da wa'azi to an yi maulidi in Allah ya baka abin sayan kaji ko rago ko maraki ko ko me za ka saye dai ko da rago me za ka saye ka saye in mami za ka doko ka zo ka kawo yana da kyau amma dai wannan abun ba shi ne muhimmi ba abin da an muhimmi taruwar da abin da za a yi da haka in ka zo kira mutane ka ba su biya wota ka ba su ɗan abin da ya samu allah sa albarka ga saura sai a kula in lokaci ya yi shi watan rabi'ul awwal shi na tashi maziya to in aka ce a hana mishi wannan maziya an abin da ɗin shi an kware shi an zalunce shi duk da cewa ko da yaushe kai maulidi akwai ladat amma dai wannan abin da ake ta wahal da kai sai an yi adashi ko an yi asusu to ba shi adda muhimmanci ba ba dole ba ne Allah ya wadata ɗan uwa ya wadata mu gabaki ɗaya sun kawo wannan hadisi bi sanadihi da sanadin shi al-muttasil wanda yake bai sadu ila Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad al-Bakir an abi Muhammad al-Bakir عن أبيه عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي كرم الله وجهه شو يتي هذه سلسلة الذهب كاجو أن أكا سامو غريسو دوكا سبحانه واسا قال علي بن أبي طالب يتي أضافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين الماء والتمر ماذا الله يشير من اليافة صلى الله عليه وسلم akan abubuwa guda biyu ruwa da dabino kala sai ce man adafa muminan wahidan wanda ya ma mumini guda ziyafa kayi bako guda ka girmama shi ka bashi ziyafa ko da ruwa ne da dabino haka annama adafa adam kamar ya ma annabi adam liyafa lada ce wurin Allah al-insanu mutum idza wajada dhaifan ya samu bako wa karamu ya girmama shi yuktabu lahu thawabu man akrama adam za a rubuta mai ladan wanda ya girmama annabi adam wa man akrama adam faqad akrama jami'a bani wanda ko girmama adamu ya girma dukkan ɗayan adamu gabaki daya wato wanda bai girma bako guda yana da ladan ya girma dukkan ɗan adam inda yake har wanda bai zo duniya ba wa mana zafin muminaini wanda ya karbi bakuncin mumine guda biyu girmama su faka annama azafa adam wa hawa kamar ya karbi adam da hawa bakuncin su ya kuma girma su ya musu diyafa wa zakara manzo Allah ya ambata anna salasata wanda ya girmama baki uku ya musu diyafa ka jibril ya kamar ya girmama jibril wa israfil wa mika'il wal arba'a in ko sun kai hudu ka qira'ati taurati girma ma su je musu liyafa ko da ka ba su ruwan sha ne to kamar ka karanta at-taura wal injil wal zabur wal furqan wal khamsa in sun kai biyar kaman sallal khamsa fil jama'ati min awwal bad'il khalqi ila intihai kamar wanda ya as-salawatul khams cikin jama'a tun farkon halitta har ƙarshen halitta wasittatu wanda ya girma baƙi shidda ka ya cika sitti na raƙaba kamar ya'yanta bawa sittin min walad isma'il wasab'a in ka girma baƙi guda bakwai tughlaqu anhu abwabu jahannama sab'a za a kulle mu wanda ya haka kofofin jahannama guda bakwai ma'ana ba zai shiga wuta ba wasamaniya wanda kiran baki takwas tuftahu lahu abwabul janna as-samaniya za a bude mai kofofin aljanna su takwas ma'ana zai shiga ta duk inda yake so wato duk wani abu wanda mutum kai ya samu wani abu na fadala ga Allah da lada to za a bashi abu mai isa ce ga wannan dan kaga akwai kofar masu azumi akwai kofar masu sallah masu sada zumunta ko ba kofa ce daban to amma kai za ka zama kowace kofa ka cancanta a ce wannan aikin ɗai kai wa tis'a wanda gina baki tara tujibu hasanatin kasiratin la tu'addu wa la tuhsa gidan ma suna wajibta samun kyakkyawan abu ga Allah mai yawa da Allah da ya san ya kai shi ba ya gane ya kai shi wal ashara girma baki guda goma tujibu ajala man salla wa sama wa hajja ila yawmil qiyamati tana waje ta samun ladan wanda ya salla ya azumi ya hajji har zuwa ran tashin kiyama da haka girma bako ba abun wasa bane kuma sannan duk wanda bako zai sauka zai sauka ne da arzikin shi in kuma ya tashi zai tashi da zunubinka Allah ya gafarta maka hadha hadithun musalsal lidiyafa iz dakhalu alai sanda bakin ibrahim suka shiga wurin shi faqalu suka ce mishi salaman assalamu alaikum shigan mu gare ka aminci ne qala ibrahim ibrahim ya ce to dai inna minkum wajilun mu dai masu tsoro ne game da ku lama arda alaihi mut'am da ya kawo musu abinci falam yakulu sai basu ci ba khafa bil sai ji tsoron su ko ba mutane bane kaga an ka an ka ce ko ba mutane ba da Allah ko aljannu ko rauhanai ko wani wani abu bai cutar da shi qalu suka ce la taujal kar ka ji tsoro ai la takhaf inna rusulu rabbika mu manzanni ne na ubangijinka mu mala'iku ne kuma sannan nubashiruka mu ne maka bushara bi gulamin da zaka samu yaro alimin aizi ilmin kasirin mai ilimi da yawa huwa ishaq kala yace abashartu muni bil waladi ku ne mani bushara samun haihuwa in samu da yanzu ala an masani alkibaru ai ma'a masihi iyaya tare da tsufa ya shahe ni haka shekara ɗari da yan kai a cikin haihu fa bima tubashiruni ai istifhamu ta'jib to da me kuka mani bushara da gaskiya koko zolaya ce ƙalu bashar naka bil haƙi fala ta kummin alƙawamidi ƙalu suka ce bashar naka bil haƙi mun baka bushara da gaskiya abin da zai tabbata fala ta kun kakka zamo min alƙanidi na al'ayizi daga masu yanke ƙamna daga rahama Allah ƙalo man ya ƙarfi min rahamatin rabbihi illa dhallun ibrahim ya ce masu to wa ka yanke kauna daga samun rahama ubangiji shi in ba batacci ba su ne kafirai kala ba ma khadabukum ayyuhal mursalun sanai tambaye su yace mi Allah barin ku ya ku manzannin Allah kalu inna ursilna ila qaumin mujrimin إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قالوا suka ce mu an aike mu ne zuwa ga mutanen nan kafirai su ne mutanen ludu an aiko mu ne don mu je mu halaka su sai iyalin ludu kawai su kan za mu tserar da su dukkan su saboda imaninsu su ma amma banda mata ta ita kam an kaddarci cewa tana cikin masu wanzuwa cikin azaba ita kafira ce ba musulma ba ji mata ta annabi ludu ga tare da annabin Allah amma ita daban take cikin gidan tana nata aiki annabin Allah na nashi aiki kuma Allah bai raba su ba sai da halaka ta so sun kaje ta kuma ta halaka zaka ba mamaki a samu matan malami ita daban ko ko dan malami ba shi dai ba falamma jaa laludin almursalun ko da manzannin Allah suka zo ma iyalin annabi lutu kala yadda kuma kawun munkarun shi ba sun zo mai da surar samari masu tsananin kyawu sai ya ce masu ku mutane ne wanda yake ba mu san ku ba wato abun musu la'arifikun ban san ku ba kalu bal jinaka bima kanu fihi yamtarun suka ce mashi a'a ba baka san mu ba mu ba abin tsoro bane mun zo maka da abin da mutanen ka suka zamo suna shakka shi shine azaba wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun mun zo maka da gaskiya matabbaciya shine za mu halaka mutanenka wa inna mu lasadiquna fi qawlina masu gaskiya muke cikin zancenmu fasari bi ahadaka bi qid'in min al-layli wattabi adbarahum wala yaltafil minkum ahadun wamdu haythu tumarun fasari bi ahadaka bi qid'in min al-layli ka tafi da iyalanka gabaki daya tun cikin yankin dare wattabi adbarahum kai ka bi bayansu wala yaltafil minkum ahadun kuma ka gaya musu ɗayanku kada ya waiwaya liyalla ya ra azima ma ya zulbi dan kai ya ga mafi girma abin da ke sauka gare su na azaba dan garin ne an ka babbake da ya kai sama sai an ka jirkice an ka yi ƙasa da shi kuma aka donga musu ruwan wuta wamdu ku zarce haisu tumarun ku ta sama inda an ka hore ku shine garin sham ko ƙasar sham وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه مكعيكو مشي ذلك الأمر وأن اللمر منين يتي وهو شيد أبن مكعيكو مي لن يتتنبع يوش زا أهل كاسو يوش دندا ما سنك إسي yace sai muka aiko mai anna dabir ha'ula'i ƙarshen waɗannan mutane ga baki ɗaya makadu'un abin yankewa ne musbihina da sassafe ayyatin mustisalun fissaba tun bike su halaka su ƙwansu da kwarkwatarsu zai zama fissabahi da asuba ya ce wannan abu ya yi tsawo suka ce haɓa alaisa su bi ƙari ashe asuba ba kusa ba ne shekara kuna kuna fama da su ku yi haƙuri har asuba ta zo waja ahadul madinati yastabshirun to dama ita matar shi kaji mugunya in aka yi bakin samari da rana sai ta tara yayi ta hasa wuta hayaki ya tashi sama da sun ga hayaki gida annabi lutu sun sa akwai samari kawai sai ga sun zo kawai ina baki ban yi baki ba ko ga baki nan kaza kaza yan ko dare ne sai ta tara icce ta hasa wuta ko yanga sai a ga bakin bilan wuta sai a zuwa faɗi mishi wajen almadin sai mutanen garin sadum suka zo su da mutanen annabi lutu lama ukhbiru anna fi baiti lutin murdan hisanahum almalaika da aka gaya mu cewa gidan annabi lutu akwai wasu samari marasa gyamma kyawawa su ne mala'iku suka zo mai yastabshiruna suna farin ciki da ma'an fi fi'il fahish bihim dan kwadan aikata liwadi da bakin nan nashi قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون annabi ludu ya ce musu haba jama'a inna ha'ula'i daifi waɗannan baƙin baƙina ne bahaushe ya ce baƙonka la'arinka ce waɗannan baƙina ne fala tafdahu ni don Allah ka ku kunyata ni ku zo kai ku kama ɗiyan mutane ku lalata kun kunyata ni wattaqullaha wala tuhzuni wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhuzuni kakku kunyatani biqasdikum iyyahum li fil fash tabim da nuhin ku waɗannan samari dan ku alfasha da su qalu awalam nanhaka anil alamin wa kuma faɗa za a yi mishi karambanin mi ya kai ka saukar da samari gidanka ba mu hana ka tara mutane gidanka ba ba mu hana ka aje baki ba wai dan a bashi tsoro ya ta kai ne ko ya ba su da shekantaka da suka so su yi ƙalu suka ce awalam nan haka anil alamin ashe ba mu hana ka tara baƙi ba ai na haina ka anil duyu ashe ba mu hana ka aje baƙi gidanka ba ma'ana mun hana ka ba ka jin magana ne ba ka da biyayya ga sarakuna ƙala ha'ula'i bana ce yankun tumfa'ilin ƙala ya ce ha'ula'i ga banatiya mata nan ‘ya'ya na shi annabin Allah kowa ma ɗan shi ne da haka ya ce ga mata na Allah ya halittan maku kuma ya halicce su da inda za a yi da shirin da za a yi wannan aiki da su to ba ku zuwa ku yi aure in wani abu ka so in kuntum fa'ilina ma turiduna min qada'i shahawati fatazawwajuhunna in kuna son biyan bukatar sha'awa ku ku auri ƴaƴa na mata mana ku yi abin da za ku yi da su la'amruka innahum lafi sakaratihim ya mahun Allah ta'ala ya ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la'amruka na rantse da rayuwarka ka ji wata kasaita ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya rantsuwa da rayuwa ta kuma bai yi da wani ba in ba shi ba la'amruka na rantse da rayuwarka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam innahum su mutanen ludu lafi sakaratihim ya mahun ba su gushe ba suna ɗaimuwa cikin wa cikin mayansu na sha'awa ta shedanci a ƙasar Jalilu tabaraka wa ta'ala bi hayatin rasuli sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ya rantse da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ma a ƙasar bi hayatin makhluqin qattu qabla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balle bayan shi Allah bai yi rantsuwa da wani makhluqi ba Allah bai taɓa rantsuwa da wani ba in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne Allah tabaraka wa ta'ala a kasaba bi nafsihi fil qur'ani fi iddati mawadi wurare da dama ya rantse da kanshi kaga suratul nisa ya ce bala wa rabbika la yu'minuna ta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum cikin suratul hijr ya ce fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'in suratul baqara ya ce fa wa rabbika la nahshurannahum wa shayatin الذاريات يجي فورب السماء والأرض إنه لحق سورة النحل يجي تالله لتسألن عما كنتم تفترون سورة النحل يجي تالله سوى كرشي وقسم في الباقي بعلى مخلوقاته أصورا ورعليك يرزق دم في دوك حدثاته وقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة له يا رزق رأيوا النبي صلى الله عليه وسلم دنجر مماوى غريب za ka ce la'amurka innahum lafi sakaratin yamahu a to amma me zai sa Allah ya mana rantsuwa Allah sai ya rantse mumini bai jira Allah ya bai rantsuwa kafiri ko ko ai rantsuwa ba ta da amfani gare to me zai sa Allah ya rantsuwa shine shi zai baka bayani walima yuqsimul jalil tabaraka wa ta'ala dan mi Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka zai rantsuwa yuqsimu lil mu'minina aw lil kafirin wa zai marasuwa mu'minai ko ko kafirai al kafirun la yusaddiquna ala kulli hal su kafirai ba su gaskata shi ya rantse ko bai rantse ba wal mu'minuna la yahtajuna li qasamihi tabaraka wa ta'ala su ko mu'minai ba su bukatar rantsuwa Allah tabaraka wa musaddiquna mu'minun masu gaskata Allah ne masu imani da Allah to me yasa yake rantsuwa ya ce to adatul arabi abinda al'adar laraba ai qur'ani bi lisanin arabiyyi mubin an saukar da shi da lugar larabci to kuma luga na tare da al'adar masu luga duk luga tana tare da al'adu na su masu luga din to al'adar larabawa ce ka ce ka rance da rayuwar masoyinka to shine Allah ya bi wannan ya gwada musu irin so ne da kauna ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma saboda ya bayanar da girmamawa gare shi cewa ya rantse da shi kuma sannan ya rantse da garin shi ya rantse da zamanin shi ya rantse da kaza duk saboda girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adar larabawa annahum yuqsimuna fi kalamihim suna rantsuwa cikin maganarsu wal qur'anu arabiyyun shi ko qur'ani balarabe ne ya ti ala nasaki kalamin arab yana zuwa kan tsari da zubi na maganar larabawa fali haza ja fi alqasam dan haka rantsuwa ta zo cikin shi ya rantse hadda kan shi ya rantse da zatin shi ya rantse da rayuwar manzo Allah alaihi salam ya rantse da kaza ya rantse da kaza wa kama na insan kamar yadda mutum kuma yi kusibu bi hayati habibihi ga al'adarsu yana rantsuwa da rayuwar masoyin shi don gwada tsananin soyayya ya ƙulu lauce mashi la'amurka haka larabawa ka cewa fallahu tabaraka wa ta'ala a kasaba bi hayatin rasul sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kama a kasama bi baladihi kamar yadda yake ya rantsuwa da garin shi wa hadhal baladil amin wa kama a kasama bi asrihi kamar yadda ya rantse da zamanin shi ce wal asri innal insana lafi khusr to da haka dai Allah ya rantse cewa suna nan cikin ɗemowa ba su ma hankalta ga abin da yake nufi ba fa haka da musaihatu mushrikin fa haka da musaihatu sai jibril ya musu tsawa tsawan nan ta kama su mushrikina lokacin bullowar rana faj'alna 'aliyaha safilaha wa ambarna alaihim hijaratan min sijil sai muka babbake alƙaryun nasu ga baki da ba gari guda bane dan yan tungage gare su ko kuma garuruwa kusa da kusa to dukkan garuruwan gaba ɗaya an ka babbake su sai da an ka kai sama na jin kukan zakarun su kawai sai an ka juya aka masu juyan waina kawai aka mai da sama ƙasa ƙasa ta koma sama muka sanya saman alƙarin su ya koma ƙasa da ya rafa jibrilu ila sama jibril da ɗaukaki garuruwan nan nasu zuwa sama wa asqataha ya juyo ta ƙasa ya je hota maqalubata ila al-ardi wa amtarna alaihim hijaratan min sijil sannan muka yi musu ruwan duwatsu na da hawwat ƙasa da jahannama kuma da sunayen masu ita kowane guda da sunan mai ita bai faɗa mu wani إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن الآيات سند آيوي دلالات مصير وعلى وحدانية الله يذكرتو الله سنت بت في ذلك المذكور شكونا أبو أمبتو للمتوسمين كما سكلم أبن لكي فاروا كما سنة لوراد آيوين الله وأن لكي تكون كومي لكومي أي أهل الفراسة ما سكيف هنكلي waɗanda ke lura da al'amurra har suna samun bayanin ma da ba gaya musu ba saboda hasken Allah. ya ƙulun rasulu manzo na cewa sallallahu alaihi wasallam laƙar kana fi ma ƙablakun muhaddasuna ai mulhamuna ya takallamul malaku fi qulubihim manzo Allah ne ka ba sahabbai labari sallallahu alaihi wasallam yace cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai muhaddasuna waɗanda aka ba labari cikin zukatansu ai waɗanda Allah ka cusa mu sanin abu ba da an gaya musu ba mala'ika ne zai zo ya magana cikin zuciyarsu sai su faɗa fa in yakun fikum fa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu cikin ku ɗan akwai waɗanda Allah kawa magana ga zuciyarsu kuma su ba mala'ika ba annabawa ba to in akwai su cikin ku to umar ibn al-khattab shine wanda yake muhaddath radiyallahu anhu yanzu wannan ne wai sai a zuwa ce sai ka yadda ba musulmin kirki bane sai ka yadda ba musulmi bane in sunanka Umar a ce ka canza in sunanka Abubakar ka canza in sunanki Aisha a ce ki canza ko Hafsatu sai hankali wa qalu wa qala ittaqu firasatil mu'min inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron firasa ta mumini mumini abin da ya duba ya yi zato gare shi to ku ji tsoron wannan zaton da zai yi kaɗan ne bai zama gaskiya ba fa'innahu mumini yanzu yana kallo bi nurillahi da hasken Allah ittaqu firasatul ulama ku ji tsoron firasa ta malamai Allahu tabaraka wa ta'ala yunawwiru qalba abdihi Allah na haskaka zuciyar bawan shi mumini malami hatta idza tafarrasa ha in yayi firasa takunu firasatuhu sahihatan sai firasa dai ta zama ingantatta to zai kawo misali sai jalasa sayyiduna Usman ibn Affan sayyiduna Usman ibn Affan ya zauna wa haulahu jama'atun min as-sahaba gefe shi ya tare da taro na sahabbai fa kada sai Usman yace yushiku an ara fi aini ahadakum yushiku an ara fi aini ahadakum zina yace ya kusa daga cikinku in ga wani shine asarar zina an ara fi a yushiku an ara fi aini asa'a fi ahadikum asar zina kamar nan da ya ja wuce ja'a fil jami da ya kama kwallo kurda bi ce ruwa an usman ibn affan radiyallahu anhu anna ala sabna malikin dakhala alaihi wa qala wa kana qad marra bisuqi fa nazara ila imra'atin falamma nazara ilayhi usman ya qala usman yadkhulu ahadukum alayya wa fi ainihi atharu zina kaji abin da asali bugar take yace ɗayanku zai shigo nan amma ga idon shi akwai alamar zina ɗayanku zai shigo nan amma ga idon shi akwai alamar zina faƙala lahu anas ka sa an ce mai kaza a jubeli bin as dama anas ne ya wuce kasuwa ya kalli wata mace la'alla ya mata kallon sha'awa to maza Allah ya ce sallallahu ido na zina hannuwa na zina kafa na zina amma zuciya tana gaskata wannan ko ta karyata to shine yace dayan ku zai shigo nan kuma da ka kalle ga idon shi za ga alamar zina ga idon shi sai ana zai ce a wahayan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu sun samu wanda Allah kawa wahayi bayan maza Allah ya wuce sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya san gaibi tunda babu annabi yanzu kala ya ce la ba ina inda an cewa ni annabi ba ne walakin sai dai burhanun wa firasatun wa sidqun wannan hujja ce da kuma firasa da gaskiya ɗayan ku ya kallaci abin da bai halatta ya kallata ba ƙalu sai suka ce a wahayan ba da rasulillah kaga shi shehu radiyallahu anhu ya suturta bai wadu sunan wanda abin ya abu gare shi ba sai ya bane shi kawai sahabbai sun yi kaza sun ce kaza saboda shi ne ladabin karantarwa kuma kada ya ba da dama a yi maganar banza ga shi wanda abin ya faru gare shi ga yako bai kamata a yi maganar banza game da shi ba ƙalu suka ce a wahayan ba da rasulillah sallallahu alaihi wasallama wahayi kuma ne zai sauko ko ya sauko bayan manzon Allah ya wuce sallallahu alaihi wasallama kala ya ce la ba wahayi ba ne ba yana da abu na zama annabi ba walakin firasatul mumin sai dai firasa ce ta mumini wa sahha ma kada ya tafarras abin da ya kazato kuma ya tabbata cewa yayi alhamdulillah dan uwa mun dakata ne saboda ida wasu sakonni guda biyu ita dai hayyo al-mu'assasa al-balarabiya sun ci gaba da yin wasu abubuwa masu muhimmanci kamar yadda muka ce a neman taimako don tabbatar da al'amura cikin sauƙi da kuma kwaɗayen dukkan 'yan uwa su samu shiga cikin alkhairin da ake yi a wannan wata shine daga zawiya shehu malam maga wata khalifa shehu kawo malam musa ya kawo dubu goma ya ce nasu gudunmuwa saboda a sai gas allah ya saka da alkhairi haka daga sokoto shehu buda allah ƙara mishi yadda khalifa shi malam mustapha alkali kuma shi ma ya ji da yake a tafsirin mu ana watsa shi duniya ga baki ɗaya kai tsaye yanzu haka to shi ne yana biya ya ji ana tattara wannan gudunmuwa ce shi ma zawiya shehu buda sai ko da taimako na dubu goma allah ya saka da alkhairi shi shehu khalifa kawo musa da shehu malam buda suna cikin asabiqun al-awwaluna Allah ubangiji ya saka musu alkhairi khalifa malam sirrin bai an aiko shi ya kawo dubu uku Allah ya saka da alkhairi haka malam nura baba tawfiq dan uwan khalifa awwal ya kawo shi ma ya ko da dubu goma Allah ya saka da alkhairi akwai alkali mika'ilu wanda yake da gidan mai can bypass yana ba da gudunmuwa ƙwararren sayan gas da kuma sauran abubuwa da taimako shi ma ya ba da dubu goma kuma ana samun gas wurin shi da sauƙi fiye da ko ina in za a saya in kila ba waɗanda ka ba mu drum drum ba irin su alhaji lawali sa'adu irin su alhaji dan hasiya to su haga wannan ba a ba magana kuɗi don kyauta suka bayarwa sai haruna malam haruna ko ya zama dokta nake tsammani dokta haruna na malam siraju dan dumi siraju khadimin shehu malam murtala akwai dan dan shi yayi albarka yana alhikima university a katsina kuma gaskiya yana taimakon yan uwa kwarai kwarai kwarai da gaske mala haruna gidan shi ya zama kamar zawiya kuma dukkan lokaci ne cikin hidimar yan uwa yake to shi ma ya ji kuma yana ya ce yana biyar tafsiri har ya ce tafsirin riyadu tafsir shine madarar tafsiri to ya aiko da dubu biyar sannan akwai alhaji ismaila as-samrawi alhaji ismaila alhaji abubakar dan indo in an faɗi haka na an fi ganewa to shi as-samrawi mala aminu shi ya kage wanga na hatu ba sai ko wai daga sarkin samari ya samu as-samrawi to shi alhaji ismaila shugaban yan kasuwa haƙi na zamfara ya ba da drum na gas kuɗin shi zai kai dubu hamsin ko fiye da haka allah ya saka mishi da alkhairi kuma gaskiya wurin aikin hisba alhaji saba'il na taimakawa da shi da shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwa sun lasu takobin cewa ba za su yadda a yi almundana ba ga sana'a hatsi sai da abu ya fi ƙarfinsu kuma da yawa zai zo da kai ne ya ce a bashi 'yan hisba don a je a tsawata allah ya saka mu da alkhairi haka kuma ita almu'assasa albalarabiya ta yi tunanin cewa za ta yi kwamiti ko ta yi kwamiti za a ce wanda zai tattara kayayyakin da mutum ya gaji da amfani da su ko dai tufahi wanda mutum zai iya bayarwa saboda yan uwa sun hangi sunna su shehu balarabe tun ana jega idan aka kawo mutum riga daga gidansu to za a ce kai kana da riga a e to ɗauki guda ko sabuwa ko tsohuwa a malam buhari ya ce ma an mai haka nan a ce ɗan uwanka da bai da tsohuwa bai da sabuwa ke tattaga rai doki guda dan uwanka za a ba guda wa yuthuduna ala anfusihim law kana min khasasa da yawa wanda ka doka tsohuwa ce sabo a ba wani to da haka mutum da ya san ciwon kai ne shina da kyau irin taron mu to komai muka ta san ma insha Allah Allah zai taimake mu niyatul mar'i qahiratun haka shehu tijani ce to an yi dai committee da haka duk wanda ke da sha'awar ya ba da tuwahi a dibi wanda ya dace cikin uwa a ba to Allah ya nemi waɗannan mutane za mu faɗa ko ɗayansu ya bayar insha Allahu sai kai inda ake bukata fatan mu insha Allahu wannan mu'assasa sai ta kai ga za ta yi tuwahi sababbi masu tsada ta dunga raba mu ƴan uwa da matansu da ƴaƴansu insha Allahu an dai fara to babban ciyaman shine malam Ali kowa ya san malam abi to sannan duka yan kwamiti to ko su an ka ce za su ba da tuwayen da sun ka daɗe ba sa ba insha Allah yan uwa sun more bari ku ji sunayensu kun da ji sunan shi ciya ba malam abi yadda duk sati sai ya ɗinki to na biyun shi ba su ciya man alƙali murtala alƙali murtala na al'arif malam sha'aban shi malam abi sunan mahaifin shi malam abubakar dukansu mutane ne muhimmai a zawiyarmu sannan hadi khalifa su kutum hadi na halifa dai shi a sakatare to sannan malam abdullahi yabo ha ko shi an kace zai ɗinki an huta sai kawai a jira kowa zo bilahi ya bashi sannan alhaji habibu balarabi shi ba yana ciki malam abi ya ce wai zai taya ce ma hajiya ta kawo kayan da an ka da ba a sa ba ko nawa ne ko akwati nawa ne za a kawo kwamiti na bukata sannan da malam abdullahi shehu balarabe sannan da alhaji attahiru ahmad mai famfo da malam mustapha sheikh balarabe sannan da baba nasiru shehu balarabe da dr nuru dr atiku da alkali mansur al'arif shaban malam mustapha sheikh malam aminu kano dr arabi dr atiku sai malam aliyu rogo sai alhaji bashir na sheikh malam sani shemori sai malam saminu talatu ko dr saminu insha Allah muna wata Allah gwada mun da ya gama doktora din shi sai alhaji aminu muhammadu taudata ko a ce abiyola koko to wanda aka hice ma abiyola amma can da yanzu alhaji malam shehu aminu muhammadu sannan kamal na alhaji tukur sakatare sannan abba makama abba na shewa malam ahmad siddiq ko sai sa'idu hayin alhaji gayanan tsaye malam sanusi abdurrahman haidu khalifa malam sanusi na shewa abdurrahman shi malam ibrahim sai ɗayyabu zakiru sai ahmad na sheikh malam sani shemori sai muniru na sheikh malam usman ganin zaune shi ya publicity secretary mai yada labarai da kuma kwadaitar da yan uwa bisa ga duka wannan alkhairai sai abdullahi na sheikh al'arif malam sha'ban shi asuto administrator shi an ka ba ma'aji sai alhaji tukur cbn ya ba da dubu hamsin a segas ta hannun alhaji dahiru ahmad mai famfo allah ya saka da alkhairi to yan uwa dai wannan shine muna son ko muna roƙo da Allah a samu tufafin da za a bayar na mata ko na maza ko na yara wanda za a ba ɗaya daga cikin 'yan kwamitin nan muna fatan kaya a kai ƙarshen azumin nan su faɗa mana yadda sun karaba kayan nan kuma insha Allahu wannan farko ne abin zai ci gaba insha Allahu mutum ya kamata a ce kullum kana tunanin aikin alkhairin da za ka yi kullum da man sha kuma an ya takaddama wa ta'akhkhar idan mutum bai tunanin ci gaba to baya hoye ke ci baya yake ci amma kar ta tunanin ci gaba a hankali a hankali baka san iyakar inda Allah zai kai wannan abin da kake nufi ba kuma da ma dai kamar da shi malam maga ta yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wato ina jin dadin wannan tafsiri nashi cewa wai akwai kasaru da hasaru a ciki innamal a'malu binniyati sai ce mani niyya ka aiki niyya ita ka aiki ba ƙoƙarin mutum ba inna malamalu bin niyya wa inna mali kulli mri'in ma nawa kowa zai tabbatar da samun abin da ya niyya in ta gaskiya ce shi Allah shi kai amma abin da ya kaso gare kai niyya abin kirki to kaman mu Allah to yan ka doka kai kai sai ka doka ban shirya ba ba ni da waze mani amma in ka san Allah kai to niyya shi Allah shi zai maka Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma Allah ƙara wadata mu Allah ya ji kan magabatanmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh